الرحيم إن الحمد لله عشان ذلك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'imar shi da rahamar shi da tausayin shi ya mana ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda muna nawa muna sha shidda ga watan Rajab hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala ya daidai da 28 ga watan daya shekara 2000 da ishirin da hudu wannan shine darasinmu na sha tara ko darasinmu na sha tara daidai a cikin wannan littafi mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifat sallah annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamin da ya rubuta wannan littafin yake bai san ya za a yi ba musamman mutum da ke rayuwa a wannan zamanin ya ji ya wadatu da wannan littafin nashi ake malam ya sa yace saboda duk littattafan da zaka samu suna bayanin sallah zaka ji ana bayanin sallah ne a mazhaban malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ko hanbaliya ko shazaliya da sauran mazhabobi haka nan ne to yace littafin shi kuma littafin shi yana ma bayanin siffar sallah annabi ne dan haka malami bai wadatu da wannan littafin ba haka kuma sauran gamagarin mutane ba su wadatu da wannan littafin ba za ka ga tun kayan muni ta cikin karatu ma yanzu muna addu'a buɗe sallah za ka ga an yi bayanin wurare da yawa wanda ya kamata a ce an gyara su kuma da yawa daga cikin al'umma suna aikatawa haka nan ne ko to ba shakka Allah ya mana baiwa da ya zaɓe mu ya sanya mu daga cikin bayan shi wanda za su rinka wannan karatun ba karamin alkhairi bane ba kamar yadda kullum muke shagari akwai wanda suna son su zo amma shagulgullar rayuwa ya hana su su zo wani kuma ya samu damar ya zo amma shedan yayi galaba kan shi bai iya tahowa yana kallon kai wannan karatun fata lokaci ne hawa mallan sallah ce tun da aka yi mu muke sallah kuma yanzu a ce sallah ma ai ba na abu ne ba ko ba haka nan ba sai ya zo an fara bayani sai gane ashe ba haka nan bane ba annabi ce shi ilimi ana samun shi ta hanyar koyo ne sannan a ɗan yi haƙuri dangance da uzurin da na samu wanda ya jawo na jinkirta karatu daman karatu ya gada haka ya gada haka kuma wannan shi ne ke nuna cewa lallai mutum yana neman karatu da gaske da wani cewa za ka ni ban ɓata lokaci na saboda karatun da shi ma malam wani uzuri ya kama shi ma bari in ta iya harkokin gabana bai ta ilimi yake cewa akhi la tanalu ilma illa bi sittatin ya sai dan uwa na ka san ba za ka taba samun ilimi sai da abubuwa guda shidda ba sai yace zaka'u wa hirsun sai kai zaka sai kana da kaifin hankali sai kana da kwadayi na ilimi wa hirsun sai ce mi wasibaru sai kai juriya zaka'u wa hirsun wasibaru wa bulgatu sai kana da kaifin hankali sai kana da kwaɗayin ilimin sai ya ce wasu ba sai ka juye karatu akwai wahala ko babu wahala akwai wahala dole cikin karatu za ka haɗuwa da matsaloli iri-iri ibn abbas allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi yarda ya ce bayan annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya sai gane abokin shi ce to yanzu tun da rayuwar sauran sahabbai mu je koyan karatu wurin kace kai haba malam karatu kuma tun da dai sallah annabin ya mutu kuma mun samu wanda muka samu a aiki Ibn Abbas yace ya sha zuwa koho gidan wani malami yana nema hadisi guda wurin shi ko yana neman ya karantar da shi yace in ya je sallama wani lokaci ba ma sallama zai ba dan in ya sallama aka ce shine ke ba malam magana ki zan ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ni mutumin zai fito da sauri yace sai in zamna in jira fitowa wannan mutumin yace ƙura iska in ayi ruwa duk su kare kaina saboda ina neman karatu saboda girmamawa da ke da kai sai ma na ita yau ba ka ci ai kamata ya kai zaman ka gida in talla kai in koya ma karatu sai ta a shi ilimi je mishi ake ba shi ke zuwa ba to wannan yana ɗaya daga cikin kalubale na abin da ya shahi da wanda yake ɗalibi ilimi ne ire-iren mu dole za ka haɗuwa da wannan matsalolin mana Iyas na zandare ke cewa wannan baitin na mai ta'ali yana ɗaya daga cikin baitin da ya taimaka mishi ya karatu yace yaman unguwar da ya zamana da inda yake zuwa karatu nisan da ke da kwai ya ga ya manta sunan unguwar yace akwai nisa kwanan yace amma wallahi haka wata rana za mu zuwa karatun malamin bai ma zo ba kuma bai hana gobe su dawo yace sai ya dauki ce sai suna kuma yace ilimi wasu ba sai an juye inda ana so a same shi to wannan kuma yayi karanci musamman ga ire-iren mutaliban yanzu wani so yake yanzu ana biyawa yanzu a wuce a ce shi ma ya sauka ya zama malam to karatu sai an wahala yace da qadarul kadda su tasibul muali gulgudan wahalar da ka sha a karatu gulgudan irin daukakar da zaka samu sai ka wahala wata rana za ka iya tsayiya karatu kana jin yunwa ka je ka yi ta zaman jira malami ya ƙidarwa akwai ɗaya daga cikin magabata wani malamin hadisi ne shi majalisin shi bai karatun hadisi sai ya ayyo musu mutum guda kusa da shi yana yana tabke shi in ba haka nan bai iya karatu ina haddasa wa na wani haka yake yana tabkan mutum in ba haka nan ba kawai babu karatu kai yanzu a ce wannan zamanin tuwa ga dan sai an luka mai mazaji ya ji ma bai koyi karatun ba ko ba haka nan ba ranar da ayyuka ayyuka sani kwarai da gaske an fulwa suke yi wani ka zo lokaci kaza to ranar nan irin baki wani da ya zo sai aka gaya sauri har ya je inda malam ke sa a zamana a buga amma ne sai ya hajjira shi ake shi ne in yazo karatu sai an ce a wani kai ne na a kai ne ilan ne shi shi karatu ya fara malai ya jirge su daya ya jirge su ya ce kai ya tashi suka ce da Allah zanna kana tashi babu wanga karatu to a haka suka samu wannan karatu kuma kaga rayuwar su sai albarka mai risala tahiyar da suke neman karatu yace balaguro ne kuma suna fama da gwamnati azzalima wadda take azabtar da ustazai yace littafin cikin wando muke sa takardun littattafai cikin wando zaka sawa ka liƙe ka dau hanya kai tahiya wadda take ba ai kadan ba kuma sannan a gaya ma haka haka akwai Abdurrahman wanda malamin ce yake ce mishi ni sautu Abdurrahman kihin Abdurrahman wanda yana ɗaya daga cikin ɗalibi ilimi za su tafi a makaranta sai suka ga mai kihi suka ce bari su saye in sun dawo sai su dan soya da suka je makaranta malam ya zubo karatu da aka zo gida nazarin karatun da aka yi musu sai ya hana su su kula da kihi ga lokacin koma makaranta yi kuma su ilimi yana da mahimmanci wurin su sama ga abinci sai suka yi watsi da abincin suka tafi ƙarshe dai kihi ya buɗe lalacewa ko haka ga yunwa kuma haka nan ya ɗauki kifin ɗanye ya ci saboda ta wurin karatu to haka gaskiya kai Allah ya kawo mu zamani ne wanda ilimi yana da sauki yanzu kuma sai zamana akare na ilimin musamman kuma wani bangare daga cikin mu ahlus sunna an bangaren mu fi sabilillah malumai suna fama menene fama za ka samu malami ya sadaukar da lokutan shi da yawa yana karantar da mutane amma shinkafar gidansa an kasa wanda zai riƙe mai duk wata ya kama buhu guda a ajiye mishi amma yi wani shehu ne ka ga yadda ake hidima malam su za ka ga shehu yana da miliyan goma kai da kake da jika ɗari in baka kawo mishi ba naka ba su da albarka kaga nan kuma rishin imani ne ba ba haka nan ba ko kalla yadda shehu ne suke bautar da mutane wannan ba daidai bane ba kuma kuma kai ma malami musulunci bai ce ka zauna ba wai ka jira a baka ba ma ka iya dawa in ka zauna kana jiran sai an baka ka dage ka nema sai yadda ba wata ba wata hanya da za a iya ma barazana sai kai karatu yadda ya kamata amma shinkawa in ta kare kana kira alajuwa ne da Allah sai mu ko abubuwan da ya kaza ga su ga kamar su ga kamar yanzu an ce ma'alajin da yana wata ma'amala mara kyau ba ka iya jayin wannan abu na ya tuba ya bari ko ba haka nan ba ko kuma in ka zo kullum cikin karatu za ka rika kokarin kauce ma wannan abubuwa saboda ni kan wannan ya ka bata mishi rai to amma ya zama na malami ne da awani ya jiru da kanshi sai shakka kowa ya san ba ba mai kai mai wani abu gidan ya san ba mai mai shi ba shi ya san ba kalkashin wani yake ba balle ya ce to in baka bar irin wannan wa'azin da kake ba za mu korarka za mu ma kaza za mu ma kaza za mu ma kaza nan raddi ne muka yi kan an ce laya ta qur'ani ta halitta muka ce bata halitta ba ba abin da ba a nema a yi ba kai har cewa aka yi muna tahiya za a iya bin mu a buge mu ai ba wani abu bane ba to kai kaddara a ce shagon wani ne yake ya za a yi za a ce kai kai da yaron nan ka kore shi ko ba haka nan ba in kuma ina aikin gwamnati a ce gwamnati ta tara ni daga nan ta kai ni can bilma ko durku in na aiki in ban yi ai in babu shinkawa ba ni ya karatu ko ba haka nan ba to duka wannan wasu kalubale ne ga wanda yake da awa dole sai ka shirya kuma wallahi in je da awa ka kanka sai ka haɗu da wannan matsalolin kar ka zama malami mai da'awa ka ce za ka aiki da irin abin da malamai suke gani ka ga wata matsala za ka fuskanta a rayuwarka ka zo daidai sahu ka ce irin na annabi kawai za ka yi a matsayin ka na liman ka gaya za a yi da kai a ko ba haka nan bane ba yanzu ba za a ma aiwa ai ga yadda aka yi bayanin suna a musulunci ko sai ba ka haka sai haka nan za ka yi ka gaya za a karewa da 'yan gidan a to mi to mi kike tsammanin kai ai to mi kike tsammanin shi malamin da ya magane kai kai ne kace fa za kai kawai ba cewa kai mutane kasi ba babu kyau kai ne kace za kai to kai ma kan waɗanda ake da kai ne kake tsammanin wancan da yake cewa ka ayi a sai yayi ka shiga cikin matsala to amma duk ƙarshe in ka mai da al'amarin ka ga Allah fa Allah zai kawo ma mahita jissu ida ma jissu nasu wallahi kan wannan hannun ba na ga muku an nema a tsare karatun ba wai saboda matsaloli na aqida kuwa ne mine ne aqida muke bayani wanda babu ko mine ne wannan ba fara karatu ba wai daga an ce la ta qur'ani to mi kake tsammani in karatu ya kai an ce wani nan gare shi ne sarki yan bori wacce ita ce sarki yan bori mushrikai ne mi kake tsammani to to kun ga yanzu ku ne ustazai ku ne aiki ke gaban ku ku da kuke koyon karatu mun zuwa yayin saura ki malam wallahi wannan maganar da kai ana ta zagi ne kai jira kake da mun sa mana albarka yau ba an zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an ce mai mahaukaci matsahi matijirci me ba ga ya mushi ba haka shi an ba shi to dole sai fa mutum ji ya shirya wannan kalubalen kan da'awa to haka kuma ɗalibai sai kun shirya wata rana zaka iya zuwa ka yi wani wuri kana zamne wallahi alazim wurin da aka tattauna maganar cewa ni in banza ko muke duk masallatan da muke karatu sai da aka ce a hana mu karatu in ba haka nan ba sai an tashi hankali to me tashi hankali daga an ce kaza babu kyau shikenan to me kike zamani kuka ce a mu ba a tashi hankali da mu ko bugun mu kai ba mu rama sai mu kai ka ga hannun kuma mu ce su yi mu ake to wallahi in dai zaka dawo haka kuma dalibai sai ka ji ana kai to inda suka tattauna suna maganin ni in banza abinda saman moto nake tafiya ko wani bai buge ni jitta mini na je na kare ne wata uku ai duk karatun namun ce ko ba haka nan ba to a lokacin kuma ba su san akwai wani shi dalibi na bane ba kuma malumai ne suke tsaftam na wannan da ya ji hankali shi ya tashi ce ai kai ka dan kaji ma wannan ne kada ai ka dan kaji ko za ka yi ta jin irin wannan abubuwan to kenan kuma darasi ne gare ku a gulmushe malam satin da ya wuce addu'a da muka tsaya malai yake ita ce addu'a ta biyar ko muna du'a istiftahi addu'a buɗe sallah subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka kana cewa tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda gashiran malam yayi fassara kasa ko yace ai usabbihuka tasbihan bi ma'ana unazzihuka tanzihan min kulli nafa'is ina tsarki tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala shine tsarki wanda yake tsarkake Allah daga dukkan wani abu na kaskanci ko na tawaya muna fahimta sai yake cewa ni eh wa bihamdika godiya haka ta tabbata ga Allah subhanahu wataala yace ai wa nahnu multabisuna bihamdika ai Allah mu mun cuɗanyi da godiyarka ai Allah muna gode ma kuma muna cin arzikin godiyar nan da muke yi ma Allah duk wanda ke sa aminci a rayuwar shi rinka gode ma Allah haka Allah yake ko la in shakartum la azidannakum in kuka gode sai in kara muku wala in kafartum inna azabi lasalib in kuma kuka kawo sai mun Allah yake azaba ta babu kyau godiya ga ni'ima Allah subhanahu wataala kamar da yazo zamanin annabi Musa ko cikin kitoshin na Isra'ila wanda ne yake cewa annabi Musa in ka je ka ce ma Allah arzikin da ya bani ya mun yawa Allah ya ce ka ce mishi ya bar gode mini in yana sa arzikin shi ya kare ba ma ya rage ba alƙawari ne na Allah in dai ka gode mishi zai ƙara ma in kuma ka mai godiyan maye Allah ya ba ka arziki ka ce ai za a yi alƙasar babu komi rana guda ne akwai fatan ƙauyawa da na larabawa da na indiya ka ji lalacewa ha wai Allah ya mai ni'ima wai kai yanzu da an ce shi da amarya su ta yi kawai su zauna ba ya zama amma yanzu wai saboda ka san in Allah ya fatar da mutum wallahi shi kenan wai yanzu dan birni ne wai kyauta wai bari ya kwaikwayi ba kauye kaji ina abin kokoro ga ba kauye Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa mutanen kauye Allah ya ce sun yi kowa kahunci kuma sun yi kowa munafiki sauki ma a ce larabawan ko indiyawan a ce su ne ba ku kai gare su ba ko ba haka nan ba amma malamin aka kira orchestra kaga ka ce Allah almannan da ka bani da haka ni ga abin da zan saka ma ba ka ce babu to ba to mu sai mu in ka isa ka hana ayi alman ta ce a miye zahi mutuwa zaka in kama ka kuma diyan naka diyan iska zan ba ka sai ka zo tsuha ka tsuha kana buƙatar taimako diyan sun lalace duka mara gaita ne wata kila wani ya jama magana da ta jawa ma sansiyon ma shi sanan kanini ne ni dan shashayan nan ban taba ba in suna ci suna can nan ban yi ba a a kamun ce wurin alman ko wurin sunan ka saba ma Allah shi yasa kakka yarda dan Allah ya baka arziki na suna a ce za a yi duk wani abu da ya saba ma Allah kai tsaye baka yarda ba wallahi zai iya janyo Allah ya ɗebe ma rayuwarka albarka da ta yaran baki daya ka yarda ka bata da kowa ka gyara da Allah ka yarda ka bata da kowa ka gyara da mahalicci ka mutanen nan ba su isa su ma komai ba sai ma in mutuwa ta zo ko ba haka nan ba ko in wani bala'i ya same ka ba wanda yake raba ka da shi sai Allah to dan mi wai kake neman yardan mutane dan ka saba da mahaliccinka ni yanzu mala abin ne ka san ka a ce cikin dangi kai ne a ce mana duk magana ba cewa bace ba dawo za a yi kuma duk abin da kai kai ka isa ka hana mutane su yi magana wallahi baka isa ba kawai abin da ke daidai shine ka bi shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tabarak inka ya Allah shine malai yake ai kasarat kasarat barakat fi ismika Allah albarka ta yi yawa cikin sunanka idza wajada kulli khairin duk wani alkhairi in aka same shi yace min zikir ismika an same shi ne ta yawa ambatanka ta albarka sunanka sai yace ni wa ta'ala jadduka shine yace ai ala jalaluka wa wa azmatika ya Allah darajarka ta kai kololuwa wannan wani bangare ne na na aja a buɗe sallah wanda mun yi bayanin shi wancan satin malam yake shi kuma wannan hadisi Abu Dawud da Hakim su suka rawaito shi wa sahahu wa faqahu zabi hakim ya inganta shi kuma zahabi ya mai muwafaqa wa qala aqil imamu aqil ya ce a cikin a cikin safha na ɗari da uku yace wa qad urwiya min ghairi wajhin bi asanid jayyidan an an yi ruwaya ta irin wannan da wasu isnadai wanda suke mi masu kyau malam yace wa huwa mukharraj wannan lahi doshi fil irwa a cikin littafi na mai suna irwaul galil hadisi na 341 malam yace inna ahabbu kalamu ila allahi an yaqulu al abd kalmomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hito bawa ya ce shi ne subhanakallahumma malam ya yi turwakon ko har zuwa ƙarshe sai ya saki lamba shidda shi ne min irin subhanakallahumma wa bihamdika shi ne ai irin subhanallahi wa bihamdihi sai malam ya ce mitluhu sai addu'a ta shidda malam ya ce mitluhu shi ne kamar waccan addu'a wadda muka yi bayani wajhatu wajhi yace wa yajidu fi salati layli sai dai yana karawa a cikin sallar dare sai yace ni la ilaha illallah salata bayan yayi wata fa'adai sai la ilaha illallah so uku sai yayi Allahu akbar so uku ai haka ne rubuta ko to kaji bayan yayi waccan sai sai yayi sai yayi wa'annan وعليكم a'a akwai addu'a wanda muke bayani ko eh subhanaka eh mithluhu in kace subhanaka allahumma wa bihamdika eh subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jaddaka wa la ilaha ghayrika to in yazo zai kiyamu laili da dare bayan yayi wannan sai ya kara da ni la ilaha illallah so uku da kuma yayi Allahu akbar Allahu akbar eh Allahu akbar kabira so uku mala yace wannan hadisi Imam Abu Dawud wa Tahawi da Imam Tahawi su suka rawaito shi bi sanadin hasan da isnadi wanda yake mai kyau mala yace ta bakwai ita ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira وسبحان الله بكرة وأصيلا wannan kuma mun dago daga minena Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila kaji wata addu'a buɗe sallah malam yace istaftah bihi rajulun min as-sahaba daga cikin sahabbai ne wani ya buɗe sallar shi da wannan faqala sai mina sahaba fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ashibtul hakai naji dadin wannan nayi mamakin wannan yace fatahat laha abwabus sama ai Allah ya buɗe kohin sama baki daya saboda jin dadin wannan kirarin da aka yi to kage yanzu wannan manzon Allah da amincewa shi wannan addu'a ya da a rinka buɗe sallah da ita ko ba haka nan ba da yayi da ba daidai bane da annabi ya ce wa ya saka kamar yadda muke kalubalanta masu salatul fati mun ce salatul fati ƙarya ce bata inganta ba daga manzo Allah kuma ba ta da alaka da musulunci sam addinin annabi daban salatul fati daban shi wannan sahabi ai ya samu kashe ne na manzo Allah ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kaga in mutum ya zo buɗe sallah zai iya ni Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila kaga an samu nau'ika da yawa ko ba haka nan ba yau zaka iya wannan zaka iya wannan zaka iya wannan zaka iya wannan lokacin da kake mutu zaka iya doguwai kana da wani ujiri kana sauri zaka iya yin guntuwai balle ma akwai wanda ba ta kai wannan ba malam yace shi kuma wannan hadisi imam muslim wa abu awana wa sahahu tirmidhi wa rawahu abu nu'aym fi akhbar asbahan an jubair bin muslim annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi tatawwu ko yace kuma kai bayan wannan sahabin ma ya ji annabi ma ina zo na sallar nafila ma yana yin wannan yana buɗe sallah da ita to kenan me za mu dauka nan san wai in sahabi ya buɗe farilla annabi ya ji na mushi shi kuma an rawaito annabi in zai nafila ma yana buɗewa da ai mun gane ko sai malam yace ta bakwai ta takwas yace alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi yace istaftah bihi rajulun akhar ai ita ma wannan wani mutum ne ya bude sallar shi da ita fa qala sallallahu alaihi wa sallam kaman ga Allah ya ce mishi laqad ra'aytu 12 malakan kai ai na ga mala'iki guda 12 yabtabirunaha ayyuhum yarfa'uha suna gaggawa wai wane ne zai kai ma Allah subhanahu wataala waye ce haura da wannan kalmar sama saboda ni muhimmancin ta ai mun dago da garkuyi muna yin ta ko rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi to ita ma addu'a bude sallah ce in ka zo bude sallah zaka iya cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila ko kuma ka ce ni hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ko ka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk ko kai wajhatu wajhi alladhi fatara samawati wal ardi حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ذاك يا اللهم باعد بيني وبين خطاياي جماعه وان سنسي wanda za mu tsida malam yace wannan mala'iku guda 12 annabi ya gani suna kokowa wai wa zai kai ma Allah subhanahu wataala wannan wannan shi kuma hadisi Imam Muslim da Abu Awana su suka rawaito shi malam yace addu'a ta takwas ta tara afwan Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin ولك الحمد أنت القيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاتمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك آه إتما أدى أبوك صلى الله عليه وسلم mara yace ita kuma imamu bukhari ne da muslim da abu awana da abu dawud wa bin nasr ad-darimi sune suka yi su ne suka rawaito wannan wannan duka ana iya yin su ne an rawaito annan muhammad sallam yana yin sa a wani salloli a sallolin na farilla sai kuma wancan da aka ce wani sahabi ya buɗe farilla kuma annabi in ya zo na fila yana ne yana buɗewa a fassara ta koko mu yi sauri mu ida babu wannan saboda mu shiga sabon karatu abinda kake cewa shine Allahumma ya Allah lakal hamd godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna Allah kai ne haske wanda ya haskaka sammai da kasai da abin da yake tsakanin su walakal hamd godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala anta al-qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna malin sai yake ai hafizuhuma wa ra'iha ko wanda yake kula da su wanda yake kiyaye abin da ke da kwani cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu walakal hamd ya Allah godiya ta tabbata ta tabbata gare ka antal maliku samawati wal ardi wa man fihim ya Allah kai ne kadai kake mulkin abin da ke da kai cikin sammai da ƙasai da abin da ke da kai tsakaninsu walakal hamd ya Allah godiya ta ƙara tabbata a gare ka antal haq ya Allah kai ne al haq al haq sunaye ne daga cikin sunayen Allah ko ba mana alhaq gaskiya wa wa'duka haq ya Allah ai alqawalinka gaskiya ne wa qawluka haq haka maganarka Allah gaskiya ne kamar da Allah ya ce wa man asdaqu min Allah qila ko wa man asdaqu min Allah haditha sai kace wa liqa'uka haqqun ya Allah haduwa da kai tabbas ne babu shakka وجنة حق يا الله أي الجنة جسياتي والنار حق يا الله هتما جسياتي أقولت الله تارجا كايتي والساعة حق يا الله بوسقه جسياني معلومات انت أقول من تتكان الساعة القيامة wani lokaci suna haɗuwa wani lokaci kuma suna bambanta as-sa'a kuka ce shine lokacin da Allah zai busa kiyama a tare kowa kiyama kuma can ne inda za a alhaɗu wai muna fahimta sai ce wannabiyuna haqqun ya Allah annabawa baki ɗaya gaskiya ne annabawanka ne wa muhammadun haqqun ya Allah annan muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam allahumma ya Allah laka aslamtu gare ka na mika wuya wa alaika tawakkaltu gare ka na dogara wa bika amantu ya Allah na yi imani da kai wa ilaika anabtu ya Allah al'amari na baki daya na maida shi gare ka wa bi khatamtu ya Allah da ni ina hukuma sabi da kai ina tashi hankali sabi da kai duk lokacin da naga an ma kishiya duk lokacin da naga an aikata abin da ka hana Allah ni nan ne nake hukuma Allahu akbar wa ilaika hakamtu ya Allah ni al'amarka na hukunta hukunce na baki daya a hannunka suke kiran mu bi imani da ni demokarasi ba zalunci ne anta rabbina ya Allah ai kai ne ubangijin mu wa ilaika al-masir kuma makoma zuwa gare ka take faghfir li ma qaddamtu ya Allah ka yahi min laifukan da nayi baya wa ma akhartu da wanda ni na jinkirta wa ma asrartu ya Allah da layukan da nayi a koye wama a'lantu da kuma layukan da nayi a bayyane wama anta a'lam bihi minni ya Allah da laifin kai kadai ne ma ka san laifi ne nayi ma Allah ni karan kai na bin san laifi bane nayi ma antal muqaddim ya Allah kai ne na farko wa antal muakhir haka kai ne karshe anta ilahi ya Allah kai ne ubangiji na kai ne kadai nake bautawa la ilaha illa anta ai babu ma wanda ya isa a bauta mishi in ba sai ba Allah wala haula wala quwwata Allah babu wayo babu ƙarfi babu dubara illa bika sai gare ka kadai Allah to wannan ba dan lokaci ba da mun muta shari kamar da muka faru shari ta wani amma amma yanzu ma dai mun takaita shikenan kawai gaskiya ba dan lokaci ba da mun ida wannan babu da mun karanto addu'o'in da yake yi in zai sallar dare ga sunan yanzu dai mun karanta addu'a guda tara ko to yanzu haka ga wasu guda uku nan suna jira idan za mu iya takaitawa gare su saboda zai iya kasancewa akwai tambayoyi zuwa sati mai zawa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu muna cikin kuma bayan shi wanda suke da rai da lafiya kina abinda muka karanta ne ne Allah ya bana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana baki daya kina inda ko mai tambaya ko kuma wani da aka wani da aka ji ayi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh bajiwa eh ya ake yin taimama yadda ake yin taimama a musulunci ba a gargajiya ba ba a yadda muka gada uwaye da kakanni ba kawai ya za kai za ka ɗauki hannuwanka ne haka muna ganewa haka za ka ɗora hannuwanka ga ƙasa kana ɗago hannuwanka sai ka yi yaya sai ka hure ta haka sai ka shafa ga fuska sai ka yi ma hannuwa haka shi ke nan ka'ida sai mama ba wani a yi haka a yi haka a yi haka a yi haka a yi haka a yi haka a yi cika ba a yi ba ta annabu ba ce ni aya ƙur'ani ya ce famsahu bi wujuhakum wa aydikum shi ne abin da Allah ya ce ko ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faqtulu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn fa in kuntum junuban fatahuru ko wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا وأيديكم تاني آه إنا أكتك أهوى كاي مالا دا أنت شمها شيكي أن أنت ممن باوان بوبو جيدا أشي أي كافة تقول kuma wannan taimama ita ce ta arwalla ita ce ta wankan janaba liya ce kawai ke bambanta su alaikum salam shi ke nan yau inda ba ta ɗauke ba mai awanin ta so a sai dai wankan jin daɗi kawai ita janaba bakin da ka yi taimamai mun fahimta to shi ke nan ta ɗauki yanzu kai ne tsarki ne duk wani abu da aka ce mai janaba kai yayi to kai ba ka ciki saboda kai kai sai mama ai haka Allah ya ce in kuntum jurban ko ai mun gane ko sai mama da abin da ke lalata in mutum ya sai mama ta alwala da abin da ke lalata alwala to in yayi ki wannan sai mama ta lalace sai mama tana zama matsayin jikinka ne kamar alwala haka in ta wanka in ta janaba ce kai za ta zama jikinka har sai ka samu wata janaba to ai kamar yanzu a ce sallar juma'a wanga da muke yanzu sai a ce kuma in kai sallar juma'a sai ka zo kai azawar ai juma'a ita ce badala azawar in ko to taimama ita ce badalin wannan wankan da za ka yi ko kuma azwallar da za ka yi an fahimta ai ko alaikum salam eh a musani ba gaskiya wai in mutum na da zobe cire shi za ya ga ustazani sai ku ba shi fatawa ita asalin taimama ko Allah ya shar'anta ma ne kuma wani sauki ne Allah ya kawo ma ka kalla dai fa kawai kasar zaka tabawa shikenan kai ta adin gaban ka to kuma aro ko annabi ai na sa zobe na azura ko to ba dai ce ba in an ya zo yana tura ko kuma cikin sahabban soyi soyi da sani ba gaskiya amma ga dai malumai na suna yin mu sai ko warware mu karatu alaikum salam Thank you. yana da janaba kuma zai a wallahi ta hiyar sallah eh eh yanzu bayanin da aka gama yi kenan mutumin da ke da janaba yayi sai mama shikenan bai wani wanka da zai dan iya yi wankan jin dadi kawai yayi sai mama kuma kana da kuma kana da janaba shegantaka ce duk mutumin da ya arwalla da ruwa eh eh arwalla kai in kai sallah ka aikin banza saboda akwai janaba ga uwunka sai ka yi in kai niyya sai mama za ka yi ta wankan janaba to yanzu ka kayi ta ba wata awalla da za ka shiga masallaci in sallah kawai ta dauke yanzu mutum yana da janaba sai ya tashi shi da iya yin wanka ko yana iya yin arwallah eh sai yayi taimama ta niyya alwala haka nan ne kace ko sai ta yayi sallah ko to yanzu in ya dawo sai ya sake wankan janaba shine aka ce ha sallah ta ka aiba kai ba saboda shi janaba gare shi sai niyya taimama ta alwala kenan sai ya zo in wankan za yayi in yana iyawa in kuma lalura gare wanda ta hana shi wanka sai ya taimama ta niyya wankan janaba sannan ya koma ya yi sallar waccan da ya rata ta asuba don waccan da ya bai yi ta ba Allah sa ka gani shi ne Thank you. a'a ba kada yau da sanyi wa ne ke sa wanka a wa ke sa wanka ga ruwan sanyi ina a ɗaya daga cikin malikiya suke cewa to duk wanda ya san zai aje janaba shi to ta na dankane itace na ruwan zafi to balle mu yanzu gaza ya muke aiki da shi misali kuma ba wai kai bane za ka ji a jikinka a ka taba yin wankan ne sai rishin lahiya ta same ka da kaje likita sai ce ta dalilin wannan wankan ne kuma ko yanzu in dai ka tashi cikin tsananin sanyi kai wanka wannan abin zai iya faruwa da kai to ba kai bane kamar kan kafa tawa kenan masu ilimi ne ka abin suka ga ma suka rinka zuba ruwa kana washi kai ma ina tsoron ruwan nan fa in ne wanka kana tsoron limanin sai kai wanka haka ne ne ko ko Allah ya datar da mu ashe dai lokacin da sai da aka yi na tarafan shi ko ba wani yau sau bin sani ba ne amma mu a wurin karatun musulunci a wahayi da Allah yake ma annabi mura ba mata da alaka da ruwan sanyi ruwan sanyi shi ke maganin ba ai kun taba jin karatun da muka yi kan wannan ko ba na kana ta ne yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa yi fa innal umma min khairi jahannam yace kun ga ita majina annabi yake ziga jiki ne na wutar jahannama fa'abriduha bil ma'ul barid ku yi maganinta da ruwan sanyi yace masassara ita ma kuma min sayyi jahannam ita kuma huci ne na hutar jahannama annabi yace fa'abriduha bil ma'ul barid dan haka ita ma ku yi maganinta da ruwan sanyi to me a likitanci me sun ce sai fata ne ce sa eh saboda bakin da bai karya ne ya gani shan ku je ku yi ta in karatun ku ya zo wurin kun gane shi yasa kuka ga yanzu ba su da maganin ta amma wallahi a musulunci akwai maganin majina wallahi ko mun sha bayanin shi wallahi a musulunci akwai maganin majina a likitance dai ne babu saboda mi su ma wai ku su yarda asalin ba majina ga inda ta hito shi sai karatun su bai kai ba kware da gaske ai mun sha bayani haka sun mun kai tawama da su kan cewa ai yaro in a aje shi kan mamban shi ta bashi nono saboda kaza saboda kaza a bashi nonon tumaki da na zakai wane ne wane ne yanzu da ilimin sai kai sai suka ce ai haramun ne ma a ba yaro ruwa sai ya wata shi da muka ce ba ku bane dan ba san ku ce babu tauba a to shi manzon Allah wahayi Allah yake mishi kai kuma zuwa can ne za ka yi shi yasa ibnu qayyim yake cewa kai mu likitoci ku gane mu a wurin mu kwandiyan gargajiya da su ba me yasa ce saboda daga gare su ne kuke samu abubuwan da ku kuke bincike ko ba haka nan bane ba ina ne sun sai in aikin ne to mu fa namu daga gaban saman bakwai yake zawa wallahi dukkan ida turancinka kuma ba ya zaza ni ba in dai kai baka yarda da nan ba kuma wallahi ba mu yarda da naka ka dauki tsibbin nabawi shine aizadul ma'ad ko mujalladi na karshe kaga bayanin majina kaga falalolin da ke da kwai cikin ta majina daga cikin magabata akwai wanda in ta zo waka yake muta yana maraba da ke to saboda da kasancewa cewa lokaci za mu saurarawa abin da muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته